فلا هادي الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما شاء yau kuma sha uku ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha uku ga watan Nuwamba. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha shida ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na hafizul mundir muna cikin babi mai faɗaitarwa dangane da biya alkur'ani da sunna jiya mun tsaya dangane da hadisin mujahid wanda ya ce sun kasance tare da ɗan umar yadda allah tabbata gare shi cikin wata tafiya ɗan umar ya kai ga wani wuri sai ya karkace daga wurin an ka tambaye shi don me da ya karkace sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yayi haka ne shi yasa shi ma ya aikata kaga ni ce muku wannan hadisin yana karantar da irin yadda su Abdullahi bin Umar suke biye sau da kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba wai sai ga harka addini ba ko ga ko da da al'amarin duniya duk abin da sun ka zama zuwan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama in dai ba abu ne wanda yake banta da annabi ba to suna kokari yi ne saboda biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ka ba mu ikon biyar annabi yau ma za mu ci gaba da hadisin Abdullahi dan Umar ko ko za mu tashi hadisin Abdullahi dan Umar yace wa annabi Umar radiyallahu anhuma annahu kana ya ci shajaratan بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه البزار بإسناد لا بأس به hadisin mu na yau Allah ya yarda shi ma an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su annahu kana ya ci shajaratan cewa shi dan Umar ya zan yana zo ma wata itaciya baina makka wal madina itaciyar da ke tsakanin makka da madina faya kila ta hata sai shi kailula karkashin itaciyar ya baccin rana karkashin itaciyar waya kubiru sai ya ba da labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya fada zalika manzo Allah ya san yana yin haka kila wata rana cikin tafiya sun kawo inda itaciyar annabi ya tsaya ne ya kwanta ya yi kwana to wannan sai ya zama ma dan Umar dabi'a shi ma sai da ya gitto inda itaciyar nan sai ya tsaya ya yi kai kwanci karkashin itaciya ibada ne kaga ba ibada ba ne ashe su kenan da abin da aka ibada da wanda ba ibada ba da wanda sun ka san hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanzu da wanda hikimar ba ta bayyana ba duk abin da ya tabbata ga manzon Allah su yi su kai sabanin mutanen yau da ana ana ta inda ayin sunna sunna kasa sunna bisa amma ga umarnoni nan na manzon Allah mutane sun yi banza da jama'a umarnin manzon Allah bai yi kima ba kuma me zai yi kima ga musulmi samu kaga shi yasa akwai ban tsoro ga al'amarin yau ko ko akwai ban tsoro ga al'amarin mutane yau muna roƙon Allah ya shirya da mu yace rawahu al-bazzar bi isnad la ba'as bi imam al-bazzar ya ruwanto wannan asar na dan Umar da isnadi wanda babu laifi ga isnadin haka yake wannan hadisi ya ce ne hasan duk dai waɗannan asar na dan Umar suna karantar da mu irin yadda su dan umar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke rike koko suke biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa sai mu yi addu'a Allah ka karkata rayukan mu koma irin da sahabbai hadisi na gaba cewa an anas ibn sirina qal kuntu ma ibn umar radiyallahu anhu ma bi arafat daga an karɓo wannan hadisin shi ko daga anas dan sirina tabi'i ne dan uwa ne ga muhammadu ibn sirina dan uwansa muhammadu ibn sirina ya fi shahara to shi anas ibn sirina yace kuntu ma adna umara radiyallahu anhuma na kasance tare da dan umar abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su da arafa a arafa ila ranar da za a tsayawa arafa ne fallan mata ne hina rana hina raha lokacin da lokacin tafiyar dan umar ta kasance rubutu ma'ahu ni ma sai mu tafi tare da shi hatta atal imamu hatta atal imamu har limami ya zo wani limami limamin da zai jagoranci al'ummar musulmi ya jagoranci sallar azhar da la'asar a arafa ranar arafa ba an sunnanta haɗa salloli biyu ba azhar da la'asar in an ka yi su lokacin nan sai a ba da tsayuwar arafa ana nan ba za a ba arafa ba har rana ta faɗi in rana ta faɗan ba alhaz sai arafa ba za su tsaya sallar magariba ga da isha'i ba ga sunnar annabi sai sun taho muzdalifa sai a bar arafa bayan rana ta faɗi sai a zo muzdalifa kun fahimta mun yi bayanin ayyukan hajji cikin bulugul maram da bukhari da musulun da sauran littattafai kun fahimta shi ne shi anas ibn siri ne yace na kasance tare da dan umar a arafa da lokacin tafiya ta yayi sai ni ma ni tafi tare da shi hatta atal imamu har limami yazo wanda zai jagoranta ba mutane sallah a arafa fasalla ma'ahu al-ula wal asr sai dan umar ya sallaci sallar farko da liman wacce ke sallar farko sallar azhar ita ake yi kafin la'asar sannan ga yini ma sallar azhar ga sallolin yini hamsu salat irce sallar farko kun fahimta to sai dan umar ya sallaci sallar farko sallar azhar kenan wal asara da sallar la'asar dama ana yanzu ne haɗe ana yin jam'in shine sunna a arafa ya sallaci tare da liman thumma wa kafa sannan bayan an gama sallar azhar da la'asar a arafa sannan da sai ya fara tsayuwa arafa wa ana wa ashabul da ni da wasu mutane nawa wasu sahabbai na mu ma sai mun ka tsaya a rufa tare da dan kuma hatta a fadal imamu muna nan arafa ba mu gushe ba har sai da liman ya zubo fa afalna ma'ahu mu ma mun ka zubo tare da shi menene zubowa a nan muna nan tsaye arafa ba mu gushe arafa ba hatta a fadal imamu sai da liman ya zubo fada a fada fada ya iya me a fada kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin Qur'ani yana magana game da aikin hajji sai yace fa idza afartum min arafat fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أكيدوا kaga da waccan ayar da wannan duka a fadar summa akidu min haifa a fadar nas wa astaghfirullah inna allaha ghafurur rahim me a fada cikin ayoyin da biyu me Allah ke nufi da a fada fa idza afaltum min arafat min arafat eh me ma'anar a fada mararowa eh malto ba gangarowa malalowa ga hausa ne mun ka sanke malala ruwa madalla to kaga ashe isti'ara sai an ka ari abinda ruwa ke yi sai an ka ba mutane ruwa in ka zubo suke malalowa haka ko ko su gangaro ko su kwararo to in mutane sun kai gungu suna tafiya musamman in akwai wani tsauni nan gangarowa suke yi wani kasan ruwa na malalowa in an zubo su haka ga ganin mutane na malalowa to sai Allah ya misalta tafiyar da mutane ke yi in gurup sun gangaro akan wani abu da malalowar da ruwa ke yi sai ya ce fa idza afaltum min arfati in kun malalo in kun gangaro daga arafa ma'ana an ƙari tsayuwar arafa da bakin yaushe zuwa yaushe ake tsayuwar arafa da bakin ba da safe ba da bakin rana ta yi zawali in rana ta yi zawali lokacin azhar to sai a tafi a yi sallar azhar da la'asar haɗe in an ka yi sallar azhar da la'asar kaga can ta kadimi kenan ko sai a yi sallar la'asar lokacin azhar sai a haɗa azhar da la'asar to da an ƙari sallar azhar da la'asar sai a fara tsayuwar arafa kun fahimta ba dole sai ka hau dutsen arafa ba hawan dutsen arafa ma bid'a ne ya san mutanen mu suna zuwa sai su hau dutse a ta ɗaukar hotuna a ta salfi su ne yan riya da an ka ce tsayuwar arafa ma'ana tsayuwa filin arafa ake nufi shi filin an iyakance shi kuma a alluna na na ansa arfa ta fara da nan arfa ta kare nan to wannan filin na an kace na wajibi ka tsaya ciki ne da bakin sanda ka kare sallah azhar da la'asar har rana ta fadi kakka kuskura ka bar filin har sai rana ta fadi kun fahimta in rana ta fadi kuma to ba a sunnanta a yi sallar mangariba lokacin mangariba yayi ba to ba sunna ne a yi mangariba nan arafa ba bid'a ne yin sallar mangariba abinda a sunna shine alhazzai ba za su ba arfa sai rana ta faɗi in rana ta faɗi to lokacin nan sai a ɗan goma sai a yi ina sai a yi muzdalifa wanda mutanen mu hausa ke kira mandalifa ba mandalifa ba ne muzdalifa to wannan tafiyar da mutane ke yi da bakin arafa an malalo zuwa muzdalifa ita Allah tabaraka wa ta'ala ya misalta da ruwa in an zubo su sai ya ce fa idza afaltum min arfatin in kun malalo daga arfa ma'ana kun taso da arfa an ƙara tsayuwa arfa fadkurullah to ku ambaci Allah indal mash'aril haram nan gun wani wuri da ake kira mash'aril haram wadkuruhu kama hadakun kuma ku ambace shi ne kamar yadda ya shirya da ku wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin domin da gabanin shiryarwar kun kasance matattu sai Allah tabaraka wata Allah ya zo muku da annabi Muhammad ya kawo muku shari'a sai yace eh yace kun ma'atidu sannan dai ku zubo ya ku Quraisha ita kuma wannan ayar ta biyu ana magana ne da game da Quraishawa Quraisha suna ganin sun fi sauran al'ummomi ko na larabawa balle waɗanda ba larabawa ba to saboda wannan jin kai da aka farai shawa su ba su tsayi a arafa sai su samu wani wuri su tabbaci kun fahimta nan suke tsayewa arafa ba su haɗewa da sauran tukari suna ganin sun fi saura to su ne Allah ya umarta nan yace sun ma'afi domin haifu a fadin nasu ya ku farai shawa kuma ku zubo ta inda mutane suka tsoro ma'ana ku tsayo arafa tare da mutane sannan in an ƙari tsayuwar arafa kuma lalo kamar yadda sauran mutane sun kama lalo a tasoma muzdalifa ba wani bambanci la fadal lil arabiyyin ala ajamiyin illa bi taqwa jan kunne ba shi ne daraja ba don kana da jan kunne yana da bakin kunne ba shi ne daraja ba horon Allah shi ne daraja ba ku ganin wasu da cikin sahabban manzon Allah baƙaƙe ne bakar fata ne amma da yake suna da takawa ga sunan sannan wasu kuma kafiran makka jajjaye ne larabawa ne shawa ma don ko cikin larabawa kabilar ƙwarai ta fi kowace ɗaukaka amma da yake ba sai imani ba ga sunan sun koma a tsallar fatilina me amfanin larabci da jan kunna abu jahali bakin kunnan bakin mutum ya fi jan kunna abu jahali tunda bai imani ba to shi ne Allah ya ce sun ma'afidu min haifa a fadar nasu kuma ƙwarai shawa ku zubo ta inda mutane suka zubo kun fahimta sai ne sun ma'afiku min haifu a fadar na sannan ku zubo kuma ku biyo ta inda mutane suka zubo wanda firullah ku nemi gafara Allah ya ta istighfar inna Allah ghafur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kun fahimci zubowar yanzu to shine yace yace fa a fadana hatta a fadar imamu har lokacin da liman ya baro arafa ya zubo daga arafa fa a fadna ma abu mu ma sai mun ka zubo tare da shi hatta ta ha'ilal madina sai da ya kawo wani wuri mai kunci dunal ma'azimai ne kafin a kai wurin da ake kira ma'azimai ne sunan wuri ne asalin ma'azim hanya ya kuntatacciya wanda an kai cikin duwatsu ita ce ma'azin kun fahimta duk waɗannan wurare ne in ka bar arfa kafin ka kai muzdalifa to lokacin da shi abdullahi dan umar ya kawo wani wuri mai kunci dunal ma'azimaini kafin ka iso ma'azimaini fa anaha sai ya gurfanar da raƙumarsa gurfanar da raƙuma alamar me kenan za a yada zango za a tsaya ya gurfanar da raƙumarsa sai ya sauko daga raƙumar wa anahana mu ma abokan tafiyarsa duk mun ka gurfanar da raƙumar mu mun ka sauko sai mun ga abdullahi bin umar ya ɗauki buta ya zagaya kun fahimta wani hada na hasibu mu kuma muna zaton annahu yuridu an yi sallaya yana nufin ya yi sallah ne wace sallah sallan mangariba tun da rana ta faɗan musu sun arafa amma ba su tsaya yin sallan mangariba ba suna cikin tafiya kun san akwai yan kilomitoci tsakanin arafa da muzdalifa ko to suna cikin tafiya da sun ka kai wani wuri mai kunci wani wuri inda hanya ta yi kunci ba ta da faɗi sai dan umar ya tukar da rakumarsa sai ya sauko sai an haga ya zagaya to ganin ya zagaya mun ɗauka ɗahara zai yi zo ya yi a rola bai sallan mangare ba tun da har lokacin mangare yana ɗan ko batun wucewa isha ita shigo kun fahimta faƙala gulamuhu sai bawansa shi ɗan umar allazi yamsiku rahilatu wanda yake rike da taguwarsa sai ya ce inna hu lam yuridu sala dan Umar da kunka ya sauko kun ga ya sauko daga raƙuma ya zagaya ba sallah yake ne ba sallah zai yi ba fa walakin nahu sai dai shi zakara ya ambata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi lamman ta ila hadal makan lokacin da ya kawo wannan wuri ga hajjatul wada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar arfa ya ta sama manzalifa da ya kawo wannan wuri ada hajatahu annabi ya tsaya yadda ya bukata sai ya zagaya fa huwa yuhibbu shi yasa shi ko dan Umar yake son an ya tsare hajatahu da duk yadda da taso da arfa ya iso nan yana son ya zagaya ikita da an bi rasulullahi zagayawa mutum ya biya bukata dai ya zama ma dan Umar abin koyi jama'a amma ga abubuwa manzon Allah na yi cikin sallah ibada mafi girma duk bai za abin koyi ga musulmi ba wallahi akwai matsala ga da eh da sunnonin ma eh kuma ga yanan kun cika kasa da yaya ku ne ahlus sunna ku ne ahlus sunna amma sunnoni kana da sun ba gare ku balle akai ga manya da suka istiraha ta zan jidali sai ya da suka istiraha ta zan bala'i cikin masallacin ahlus sunna wace irin sunna ce suke yi saboda ba sunnar annabi suke yi ba sunnan malaman fiqh suke yi kun san akwai sunnar annabi akwai sunnan malaman fiqh sai hada ahlus sunna ahlus sunna kan ta dariya wai karatu jama'a ya kamata a yi karatu ya ce eh gaskiya ne ya kamata a yi karatu to wani littafi ya kamata a sa to a sa kawai wa ahli sunna da karatun qawaid me hada ahli sunna da qawaid eh wannan ba koma baya ba ce musamman dai wannan zamanin da muke ciki zamanin ilimi ka sa kawa'idi masallaci ka tara mutane ka musu kawa ni wallahi duk da aka sa kawa'idi ban zama wurin nan mai shemu baya ne malam yanzu gemu na ina ina sunna tun gemu na tun gemu bai hito bane bai hito bane ka sunna na san lokacin da turare an kace turare shi ke fita gemu turare nake sha a don gemu ya fito nan gemu ya fito tun yana baki idan har da gemu ya komo bari kal hayya ba wuce kawaidi ba haba ce irin koma ba yake wannan to kaji matsala tsakanin ku da Allah da kawaidi ana sanin sunnonin annabi to shi yasa ka ganin duk da yake ga iddi'a'i na ana ta yi sunna kasa sunna sama amma babu sunna wanda ya karanta kawaidi akwai jusul iftiraha cikin kawaidi babu don haka da kai jusul iftiraha ka gani masu sabon addini kana rikita mu mun mun yi sama kai ka zanna to tsakanin ku da Allah tun da sunna an kace tsakanin ku da Allah da sunnar annabi da jusul iftiraha ta tabbata ko ba tabbata ba ta tabbata in babu cikin kawaidi da ku Buhari ka gani akwai jusul iftiraha cikin da abu dawo da sauran littafai duk sun kawo da sutul istiraha hadisin abu abu humaid na sa'i riwaya abu dawo ya zo da sutul istiraha sannan hadisin malik dan huwa yafi ya zo da sutul istiraha amma sai kaga ana ta bala'i Allah shi gafarta mu shugaban yan salafiya na Najeriya Mala Albani Allah ya gafarta mishi yake ba da labari yace su can wajen su akwai sadda wanda ya shiga masallacin ahalin sunna ya jefa til istiraha ahalin sunna yan sun ka dauke su an kai police station ko da an ka zo police station DPO baka tashi ne lafiya sun ka ce muna karasa me yayi muku jazatul istiraha muna cikin masallaci me jazatul istiraha wani zama ne da ake da zai ce to mu ko sallar ba mu yi kun da ta sallar ko ko sai baka tafi ya koro ta kai kunya da sauki wannan da gani kablu wace irin wani irin bala'i an ba ya buga da kablu yan sadalu a'a har yanzu ma ana na ana yi da wasu sai ka ji malami ya hau mumbari yana kumfan baki da kablu da sallar da zakka duk wanda yace da kablu sallar wallahi cikin da sai wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake yi bayyuwa da sunna da abin da ba sunna ba a ce duk ɗaya ne ko suna zama ɗaya to kablu ita ce sunnar manzon Allah duk littafin hadisi wanda ya zo da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana sallah ta annabi ya zo da hadisan kablu hadda mu ko ta imam malik ba an ce ga mazhabar malikiya qabla ga sallar farilla makaruhi ba sai dai ga natila babu ko ne ƙarya suke yi da farilla da natila duka qabla sunna ne ga mazhabar malikiya don shi ya abin da imam malik ya rawaito cikin muwatta ko ishara game da sadalu bai ba ka dibi aikin da ya tabbata ga manzon Allah ka rahanta shi yanzu manzon Allah ka shiraya ta yana makaruhi don baka da ladabi sai da tare ce ake an maka ruji ka gani duk littafa hadisan da sun ka zo game da sallah ku diba ba da sallah gani sun zo da kabu hadda muwatta hadisai biyu ya kawo game da kabu cikin muwatta amma ko ishara game da sadalu bai ba sadalu kuma in ka ji mutum na kare sadalu sai dai yayi yayi ya jawo abin da ba dalili ba da ƙarya duka a haɗa a dai samun masadalin gindin zama amma sadalin ba ta da gindin zama da kunna ba wani abu da ya tabbata da sadalin in kana magana da su in ka ce su kawo hujjar sadalin sai ce hadisin musiyu mutumin da ya muna na sallah ai annabi ya karantar da shi sallah bai ce mai yayi kablu ba sai mu ce to shi ke nan mun yarda manzo Allah bai ce musiyu salati yayi kablu ba ko to a diba mana duk ruwayoyin da na zo na hadisin musi'u akwai ruwaya guda tilliyar ko da guda wadda manzo Allah tuna ya sadalu babu to ashe kenan in rashin ce ma musi'u yayi qablu shine dalilin cewa qablu ba sunna bace sadalu ma ba sunna bace don manzo Allah bai ce mai yayi sadalu ba kun fahimta haka dai suka ci gaba da sai ta ban saura daga can sai su ce to akwai hadisi cikin mu'jamul kabir na dabrani wata shekara wata shekara wani malami ya zo sai mu zai wa rabi sai ya ce duk wanda ya ce babu hadisin sadar jahili ne akwai hadisin sadar sai din nike nake ai wanda ya ce babu hadisin sadar ba laifi yake ba ni nake babu hadisin sadar to dan nan da sai da sun kare na fata to don mi da haka cewa duk da zan mu gane shi ba kai da ka gani faɗa mana inda yake kai ka gane yace kware ko hadisi akwai hadisi ingantacce ce nace eh ce ingantacce nace cikin wannan littafi yace cikin mu'jamul kabir na dabra nace billahi la ilaha illa cikin mu'jamul kabir dabra ba ba hadisin sadar yace ka ko ka ko ya fara kai sauran yace babu hadisin sadar cikin mu'jamul kabir shi ko yace billahi allazi la ilaha illa huwa akwai hadisin sadar cikin mu'jamul kabir nace to yayi to sai ka kawo mu'jamul kabir yace bai da shi nace duk inda ka san aka samu shi a taya aro yace shi ba nace to ya kai tunda baka da shi kun baka san inda za a samo shi ba yace wani mallami ya rubuto mai shi daga Zariya ga takarda ya aiko mai nace yanzu ka tabbatar da baka da mujamal kabir da ibrahim yace eh nace kuma yanzu cikin malaman da ka kusa gare ka baka san inda aka samu yace bai san wanda adabi nace to ne ina da shi ina da shi kuma abin da kake son ka kawo hujja hadisin mu'azu ko yace nace to hadisin mu'azu cikin mujalladi na 20 na sabrani yake a bani minti goma in ta gidan sauko sai an ka ce a'a a dai sa wani lokacin sai a duk lokacin za a sawa don su tabbatar da malamin su kunya zai ke a sa duk lokacin za a sa sai an kasa an ka ce sati rana wace yau sai Allah kai mana da rana wace yau sai ta ɗauko mu wajen mulkabir na zo da shi na ce gashi ba damar inda jinsin hadisin sadal ya sai ya kawo wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance in yayi kabbara harama yana sake hannuwansa gabanin ya rike da yawa kuma in yayi kabbara bai sake rikewa ɗaya kai kun je da hadisin yake don Allah ku hidda nan sadalla ciki cewa manzon Allah in yayi kabbara harama wasu lokuta Allahu akbar ba ana daga hannu ba to yana saki kafin ya rike yana saki sannan sai ya rike ya kablu da yawa kuma in yayi kabbara harama rike ya kai bai ma saki don Allah wannan hadisi na karantar da sadalu to kun je da hadisin ma'azu yake da cikin tabrani sai ni ce mai to gashi ba magana sa da yace gashi na an ce yana fiki niki amma kalli sakin yana saki gabanin ya riki sai ne musu practical ya sai duk jama'ar da annan sun ce ya gaskiya ne sai malla ya komo shi kai abinda an ka ce manzon Allah in yayi kabbara harama yana saki gabanin ya riki da yawa kuma in yayi kabbara ko saki bai riki a daya in ce don haka wannan ba ana nufin sadalo ba bai karantar da sadalo sai ya kawo maka in ce don haka dalili kai ka fara kai ka rantsa ni na rantsa to ga yadda hadisin yake nace ka ji dai jama'a kun ji bai karantar da sallah yace nace to kaddara ma yana karantar da sadalo hadisin hadisin hadisin ƙarya ne saboda cikin isnad hadisi akwai makareci nace in ba makareci ba za ka kawo hadisin ba za ka hujja da hadisin makareci dan nan daga sai magana da take da lalacewa da haka duk wanda ya ce muku akwai hadisin sadal bai da wani hadisi illa wannan hadisi na ma'azu na jabal yana da cikin tabra in baka da wanda bai ma rigima zo in baka tabra ni ka sai kai mai hadisin bai karantar da sadal sannan ko da yana karantar da sadal kuma hadisin bai inganta ba domin cikin isnadin akwai wani akwai akwai makareci cikin hadisi shi ke nan nan kun fahimta saura sai kuma yaye yaye an ibn zubair annahu kana yursalu ma wala ya da'u yumna ala al-yusra nace da jin annahu yursalu ma wala ya shi ko da cikin nailul awsai annahu yursalu yursalu ma wala ya da'u yumna ala al-yusra wani ibn zubair an ka ce yana sakin hannuwa bai dora dama nace da jin bai dora dama ka san ba manzon Allah bane don manzon Allah kan ta tabbata biyan reasonable da cewa manzon Allah dora dama aka haku cikin sallah don haka da jin annahu yursalahu ma wala yad'u al-yumna ala al-yusra ka san ba annabi bane don haka hadisin wani ne ka kawo hadisin manzo Allah an kace haka inda manzo Allah ya sadar don haka ko kwara guda babu bari maimaita muku hadisi ko kwara guda babu ingantacce daga manzo Allah inda manzo Allah ya sadar mun ka ga mutum ya saki hannu saki abi dai yayi saboda rashin ladabi me ke sa ka dalo kibiri ba abinda ka hana biyar sunna inda kana inda kana ibada illa kibiri mun samu wannan ne cikin wani hadisi sahihi wani ya zo yana cin abinci da hannun hagu wurin manzo Allah sai manzo Allah ce kul bi yaminaka ci da damanka sai yace la astati ban iyawa manzo Allah ce la sadaka ma mana'ahu illa al-kibr kad Allah ya saka iya ba abinda ya hana yaci da dama illa kibr don haka ba abinda ka hana biyar sunna in dai sunnar da kake iyawa ta to ba abinda ka hana biyar illa kibr tun da ka saba da bibi ki hannu kamar dan sanda a tashin don me haka dake hannu ka da manzo Allah to kai a tashin dan sanda kake jama'a da yan sanda an kace ai koyi cikin sallah ko da manzon Allah ka bari in ka shiga dan sanda ka je kai musu attention ka saki hannuwa dan da ati in amma cikin sallah manzon Allah an kace kai koyi shi ko manzon Allah abin da ya sunnan da shine ya rike hannun dama akan na hagu cikin sallah wannan ita ce sunna to Allah ya shirya da mu to ina yake to kun gani kun ji wannan hadisin na dan Umar ko dan Umar an taso da Araba tare da manzon Allah ga Hajjatul Wada'i bisa hanya manzon Allah ya tsaya ya zagaya ya dahara saboda tsabatanin biyayya ga manzon Allah kullum dan Umar ya kawo da nan shi ma sai ya zagaya wanda ita ce biyayya ta hakikati amma a ce manzon Allah ya ce kace ko da kayi amma kaci dare wallahi baka da lada kuma hayya baka zan ahlus sunna ba ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما sai cika wadannan sharuɗa sannan ko kai sunna ka zama ko da kai ka baci da rai da wallahi shi zama sai an kai saboda mallan ya sha kai da yaya bari kai ka huta da wallahi ko kai baka da lada sai kai sunna da dadin rai in shekara ɗari ka yi bisa da ra'ayi ran nan aka karanto hadisi sahihi an ka ce ga yadda manzo Allah ya sabanin ra'ayin nan naka ka ji cewa ka fi yin sun na manzo Allah bisa ga naka to sannan kai kake mai imani inji Allah tabaraka wa ta'ala amma ko da ka yi sunna ɓaci da rai saboda an sha ma kai an dame ka bari kai dai ka huta da fitina kai wallahi baka samu lada ba ko kai baka da lada Allah ka jawo zukatanmu mu zanka biyayya ga manzon Allah sai yace rawahu Ahmad wannan hadisi wannan asarin dan Umar Imam Ahmad ya rawaito shi wa ruwatuhu muhtajjun bihi fi sahih marwaita ne duka an yi hujja da cikin Bukhari haka yake hadisi ne sahih kun ji masu biyar sunna annabi ko Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi su kuma Allah shi ƙara yarda da su قال الحافظ رحمه الله حافظ امام المنذري كنا الله شي mai rahama ya ce wal afar afar an sahaba waɗanda an ka ruwaito daga sahabban annabi radiyallahu anhu ne da Allah tabbata gare su fitti ba ihim lahu ga irin biyayya su gare shi shi manzon Allah wa qatifa ihim sunnatahu da kuma irin yadda suke cigiyar sunnar annabi su har cigiya suke yi ba wai haɗa musu kiya ba kullum cikin cigiyar menene sunna su aikata su to atar ɗin da an ciranto daga daga sahabbai game da biyar su ga manzon Allah wakati fa'in sunna da kuma cigiyar da suke yi ga sunna dai kasiyar cincin da masu yawa ne kware suna da yawa kuma kware wallahu al-muwaffiq Allah shine mai ba muwafaqa Allah shi mana gamtakatar la rabba gairu wanda yake ba wani ubangiji wanda ba shi ba mun tabbatar da haka Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah don haka jama'a ina umarnin ku da biyar sunna biyar sunna jama'a shine zaman lafiya ga musulmi Allah ya gafarta ma baban yan izala wane ne baban yan izala lokacin da izala ta barke ana rikita tsakanin izala gaba da sai yamma sai wani dan jarida dan dariƙa da jarida amana amana a cikin jaridan nan don dan dariƙa eh aminiya sai ya iska malla abakar gida ga su malam kai dan izala ne yace ni ba dan izala ni uban izala ne ni ni ne uba ni ne uban izala na wuce dan izala shi ne izalar kenan mu ne ƴaƴansa ko to Allah ya gafarta mishi shi ne yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya ga musulmi ashe kenan watsin da mun kai biris din da mun kai da hadisan manzon Allah shi ya mana duk rikicin da muke ciki don haka mu koma ma hadisai ya koma manzon Allah mu koma ma alqur'ani da sunnar annabi eh eh me nace asha mu koma ma alqur'ani da hadisai ya ku bayan Allah ko don mu samu rayuwa mai kyau nan duniya da kuma rayuwa mai kyau gobe kiyama Allah ka shirya da mu to babi ya kare mun samu fa'ida gare shi ko ba mu samu ba mun samu fa'ida Allah shi Allah shi rahama ga imamu da mun sai to mun kare babin at-targhib fi ittiba'il kitabi was sunna sai aka tinsa yace at-tarhib min tarki sunna tsoratarwa ga barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta bil bid'ah da hawan bid'o'i al-bid'u jami'i ne na bid'atu da hawan bid'o'i wal ahwa'i da sun zuciya a bar sunnan annabi a kama bid'o'i da sun zuciya su ake biya to tsoratarwa da bayan haka irin halin da muke ciki yau tsakani da Allah yau duk sunna ni ina ma magana game da ahalin sunna ban yi magana waɗanda ba su yi inda ahalin sunna ba masu da awar sunna nake magana ku nika magana game da ku ahalin sunna duka kana kiran ya sunna da sunna gemu da jan wando dan bale wando da sunna kabdar sunna wani duk kana iya kiran ya sunnonin da ake rike da su da kan yatsa kana iya kiran yawa wai kuma shi kana ahalin sunna ga sunnoni nan da yawa kamar su karin sai kuma duk dai duk Allah ya gafarta malla abai ce duk dai sunna ce wando muke kamar ɗan tantabara kuma duk sunna ce mala a wakar gero yace malla abba saboda sunna ke mu har da kunne ya fito rai to Allah shirin da mu kaga maganar Allah ce ke tabbata ga gare mu Allah ce la yastawi minkum man anfaqa man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika rabu da rajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai ce wa kullu wa adallahu al-husna wa'inda da ciyar da dukiyoyin su gabana a ce makka kuma sun kai yaki ba su zama daidai da wa'inda sun kai da dukiyoyin sun kai yaki bayan an ci makka gabana a ci makka sanda ana cikin tsanani bayan an ci makka sanda tsanani ya gushe to waɗanda da ciyar zamanin tsanani kafin a ce maka ba su latin su ba ta zama ɗaya darajar su ba ta zama ɗaya da waɗanda sun ka ciyar da dukiyar sun ka yaki bayan an ce maka kun fahimta amma ba ne ce ula'ika ya zama darajatan waɗancan waɗanda ciyar gabanin a ce maka sun fi girman daraja bisa ga waɗanda ciyar bayan an ce maka sai ce wa kullum wa'adan laulau amma kowannensu da waɗanda da yi wa ɓasa ka ga a ci maka da waɗanda yi bayan an ci maka kowannen su Allah ya mai alƙawarin alhusna dai alhusna aljanna Allah ka ba mu aljanna to abin da ke faruwa kenan gare yau ƴan izala waɗanda na yi izala tun ana izala ba su zama ɗai da ɗan izala yanzu ba yaushe ake izala tun lokacin da ana koran ɗan izala da gidan zala ka kai to kwashi kayan ka wannan gida na kwashi kayan ka yi masallaci eh yan uwa sun ka sai ba da jiri hankuri ya ce wallahi sai ya bada zala sai a ce to jibo tun da dai ba ban gaje shi ko ce wallahi bai bai ya muka bada addini sai a ce ai wasu ruwa ne lokacin nan sai da ta ba shine jigo ya zala ba to akwai doron ruwa nan da ake a sai ake ai wasu ruwa ne fi da ake wanda biyu sha ruwan nan to in ana kashe shi bai jayewa da inda yake wasu ruwa ba wasu ruwa da muka sha ayoyin qur'ani ne da hadisi gannan lokacin mutum ka tashi sannan sallar subahin ɗan izalar lokacin na sai gidan sida ta yi ra'ayo sallar subahin a dawo sannan a shirya a wurin aiki ga masallaci na shi ya ku amma ko ko ka tsaye ka halatta jami'i ba ka iyawa dan nan aka tashi kai gidan su ga tara ya sallar su baya ma mala ali haka ne ko ba haka bane a sha kai ma je je kake eh ina ya kama sallar su ba ina ya ku zo gidan su ga tara ku sallar ku koma Allahu akbar
من القرآن to ka gani ma'aikatan gwamnati rabin albashin su duk da daga biyan kuɗin mota in ka aya zuwa wurin wa'azi sai ya cire yi ka kada rawi wata ranar ya shiga izala marigayi kada rawi da kano sai ya shiga izala shi dan izala ne saboda yana so ya faɗa da yan dakika rannan sai ya zo bayan ya kare wa'azi sai kama tallan layu to ga laya ga maganin farin jini ga maganin kar sai wani ce a kan maka laba kan ce ka shiga izala bai ce yi ya ce to ai yan izala sun ce ba Allah ya ce to kai ɗaya kike da yan izala imanin kaɗai ne da yan izala da ke sayar da rigar sai biya kuɗin mota sai wurin wa'azi ya ce su suna da imani don haka ba sai sun sa laya ba ku billahi da zai ba ku da imani sai kun sa laya to Allah shi da ga gani lokacin nan wanda ya izala lokacin da ba a cin yankan mushrikai duk naman gari ba ka ci sai dai ka ci kifi ka ci kifi eh ko a ci burodi da coca cola duk santiri ya kan ba to kaga waɗanda na yi izala lokacin nan ba a haɗa sannan ko gidanku ba a son ka ko gidanku ƴan uwanka ba su son ka iyayenka ba su son ka balle makwabta da abokan arziki abokin ka sai ga ya juya ya juye ma wai don me wai izala hake yi in ka bi dan mata ba a gangar sai a zo a haɗa surukin ka a ce wallahi ya shiga sai ce ya amshi sai a mai dan matan surukin ka da kai ba a baka sai wasu ma an yi auren amma tana ɗakin tana ɗakin ta ubanta ka zuwa ya sawo ta gaba wallahi ba ki zama ta ta yanzu Allah wasu kuma a bari daga addu'a suna auren ke mutuwa ta haihu ta koma gidansu haihuwar fari ba gida aka komawa ba to an ce a kawo goro ya ce a shi ba ya mai taro ya samu ɗana ya suna to da bakin nan ba ta koma aure ya mutu ko gidan ku ce ba a ka lokacin nan balle yanzu gwamna ya shiga izala sarkin musulmi ya shiga izala kwamishinan 'yan sanda ɗan izala daraktan ss ɗan izala duk wani babba ɗan izala kowa ɗan izala yanzu kowa izala yake yi ya rage kowa yanzu izala yake yi to shi yasa ka to waɗanda na shiga bayan gwamnoni da sarakuna sun shiga da masu kuɗi to ba a ta izala su da waɗanda shiga lokacin da ana cin shinkafa da wake to duk waɗannan da ke kawo matsala ga sunna a kawo sunna a su tsaya jayayya duk ɗayan izalan nan ne shiga baya su ne ke mana matsala wanda ya izala za mu nuzi da ta roce suna ka gagara ta duniya ba sunna da ka ganin ta yi nauyi amma waɗannan da tun da kana zuwa ka ce ma gwamna ya ja wando ne ko ka ce ma sarkin musulmi ran kai ce ba a sadal kallo a kai no to Allah shirin Allah shirin da mu da haka in kuna son jin labarin izala ku tambayi su malla Abubakar Jiro su malla Musa Lukuwa su ne tsofaffin yan izala su malla Abbas Jega amma duk yan kabu kabun nan shiga baya Allah ya shirin da mu to mu tafi amma dai don Allah jama'a mu tashi mu yi kokari gwargwadon kokari mu gafiya sunna gaskiya rafa shi wa musulmi ta yi wa gafiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kan da gido shi sun da baibaye mu domin sanda duk kuka kibiyar sunna to babu makawa shi dai za ka kabi bid'a to Allah ya tsare mu daga bid'o'i shi ne ce a tarhibu min tarki sunna tsoratarwa ga bidan sunna warta kabil bid'a da hawan bid'o'i wal ahwa'i da sun zuciya Allah ya tsare mu daga bid'o'i da sun zuciya hadisin farko cikin wannan babi an Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولبه من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد وابن ماجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد hadisin mu na farko hadisin Aisha an karbo daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah tabbata gare ta qalat Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu wani al'amari na addini duk wanda ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu na musulunci ma laysa minhu abinda bai zamo daggare shi ba al'amarin musulunci ina ake samun sa cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah tabbatattu to sai da duk ka zo da wani abu cikin musulunci kuma ka jingina shi ga musulunci amma abin nan da ka zo da shi ba babu cikin qur'ani babu shi ga sunnar manzon Allah to fa huwa raddun manzon Allah yake an mayar mai me ma'ana fa huwa raddun ai fa huwa mardudun alaihi ghairu maqbulin an mayar mai ba za a karba ba don haka ashe kenan jama'a duk wanda ya kago bid'a to kada ya tsammanin in shekara ɗari yana bida'a in bida'an nan ta yi yawan ni in ta yi kyawun ni tun da dai ba ta da goyon baya ga qur'ani da sunna kai ya tsammanin Allah ya karba Allah ba zai karba ba ku bani misalin bida'a bu guda na bida'a maulidi kamar maulidi misali maulidin wa to maulidin wa maulidin annabi kun kace bida'a ne ko akwai wannan da ya annabi daraja to ashe maulidin kowa bida'a ne sunna annabi ya zan bid'a na kowa bid'a ne don ni da an ga maulidi bid'a ne domin babu ayar maulidi cikin qur'ani amma na taɓa jin wani rikitaccen malami yana karanta ayar Allah ya ce wa kurbil kitabin Musa wa maulidin annabi Musa wa kurbil kitabin Maryam wa kurbil kitabin Ibrahim wa sunne ayoyin maulidi tun da bai san Allah ba abin da yasa an kace maulidi bid'a saboda babu maulidi cikin qur'ani babu shiga hadisan manzon Allah daga bayan an haƙago shi don haka bid'a ne na manzon Allah bid'a ne don haka na kowa sai ya bid'a maulidi shehu Usman bid'a ne balle na sarkin musulmi jikan shehu dan wato shi ya zama bid'a kun fahimta bukin cikar shekara goma ko shekara ɗari ko shekara ashirin ko shekara uku ko shekara guda duk bid'a ne sarkin musulmi muhammadu bello shekara nawa ya bisa karagar mulki sarkin musulmi muhammadu bello duk wani mai kumajin wata tsiyace ba jifar sarkin musulmi muhammadu bello ba ne shekara nawa ya bisa ga mulki tsakanin ku da Allah an yi mai bukin cikar shekara kaza bisa mulki ashe duk wanda ya biyo baya ne bukin cikar yayi ne ya yi bida'a ya yi bida'a kun fahimta to kaga duk dai abin da baya da asali ga addini shine bida'a kuma an jingina shi ga addini duk ba a jingina shi ga addini ba babu illa kun fahimta yan al'amarin duniya ne amma dai in an jingina shi ga addini to ne yake bid'a kuma bai da asali cikin Qur'ani bai da asali da hadisan manzo ne yake bid'a Allah ya tsare mu daga bid'a to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu na musulunci ma laysa min abin da bai zamo da gare shi ba fa huwa raddun ai fa huwa mardudun alai to an mayar mai ba za a gairu makabulin ba za a karba mai ba ashe kenan duk wahalar da ya takanta banza rawahu wannan hadisin walannu lafazin sa shi abu dawuda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sana amran duk wanda ya aikata wani al'amari ala gaira amrana akan sabanin al'umurnin mu ya aikata wani al'amari cikin musuluncin gana mu sabanin yadda mun ka bada umarni ya sabanin umarnin manzon Allah fa huwa raddu an mayar mai abinai ba za a karba ba وابن ماجه ابن ماجه ما يرويته شيء وفي رواية لمسلم cikin wata riwaya da Imam Muslim ya kaɗai ta da fitar da ita yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaiya amruna wanda babu umarnin mu akan aikin nan fa huwa raddun amma yarda kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne muttafaqun alaihi ce rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud ko hadisi ne muttafaqun alaihi don haka wannan hadisi ya ishe mu ya nuna mana irin illar bid'a ya tsoratar da mu daga bid'a don me manzo Allah ce duk wanda ya aikata wani aiki ko ya kago wani abu cikin addinin musulunci ko wanda yake babu umarnin manzon Allah cikin abin nan to manzon Allah yake amma ya mai menene ma'anar ya kago wani abu cikin musulunci yayi bid'a dama shine shine kagowa bid'a ita ce ya kago kun fahimta don haka duk abin da ka yi na bid'a cikin addini ka shiga tabbaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce hadisi muttafaqun alaihi cewa Allah dai in don Allah kai Allah ba zai karba ba to duk abin da Allah bai ba zai karba ba me amfani yansa kaga ko da babu wani hadisi game da hannun bid'a illa wannan ya isa wannan ya isa ko bai isa ba ya isa ya nuna mana illar bid'a domin annabi ya ce ba a karba kuma ban san yadda Allah zai yi maka raya kunya ta manzon Allah manzon Allah ce ba a karba Allah ya maka raya karba ba ta yiwuwa kamar yan tantabarru masu wando duki kiki manzon Allah ce duk wanda ya bar wando na yaki irin sa wuta ban san yadda za a yi Allah shi ma tare ya kunya ta annabi ba ya kisa ka wuta ya sa ka aljanna kuma kana da wando bai wutan nan sai ka shige ta da annabi ya ce ko gyara wandon ka in ko ka haɗa manzon Allah daraja wurin Allah bar Allah ya kai mu lahira lahira za mu gani ne ina da yaƙinin manzon Allah ya yi ka daraja wurin Allah to annabi ya ce duk wanda ya ba su tura ta wuce idon sau in dai ɗa namiji ne to abin da ya wuce idon sau yana cikin wuta don haka mai wando kenan za a sa wuta don haka ka bari ran zamban za ya kai ka wuta ku ja wanda nan ku sama kun fahimta to Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba cewa an jabir radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ishmarat aynahu wa ala sautuhu washtadda gadabuhu ka'annahu manzar jayshin يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة فهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولاد كل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو دياء فإلي وعلي رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما hadisin ba na gaba shi ko bayani game da hani tsoratarwa ga bid'a an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi da Allah tabbata gare su Jabir ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idan khadaba in zai yi ba, in yana ba, ismarrat aina sai idan su yi ja idan manzo Allah sai ja jawur wa ala sautu sautin sai ya daukaka yayi faraki bai magana kan bai jin bacci kun fahimta washtar da gadabuhu kuma hushinsa ya tsananta manzon Allah haka yake faɗo ba sai ya yi fushi ya yi jin ido ya ɗaga murya ya yi taraki alhamdulillah ya fi kuma Allah ya zo me ya hikimar yin haka saboda ya fi jawo hankalin su waɗanda ake son ita sakon gare su sannan ya ta kama zuciyar ya ta tsoratar da zuciyar mai laifi kaga mallami ya yi jan ido yana taraki cikin masallaci ya yi fushi ba zai wallahi zuwa ga mallam ko bugawa yana yi kaga zai tsoro ya kama in babban laifin gaba zuwa ga mallam yana kai ga ciki na kun fahimta to wannan haka manzo Allah ka hudu ba amma ana hudu ba liman na magana kawai mai jin bacci labai labai wanda wanda ya saba yana yi shi kuma za ga ana hudu mutane na an gaje haka yi tara ci hudu ba irin haka hagari in akwai mai mai mai an gaje kun fahimta to hudu ba wa'azi ce ko ba wa'azi ba ce to kaga duk da yake yake hudu ba tunda hudu ba wa'azi ce ashe ya nuna duk wa'azi kuma haka ya kamata a yi shi in an ka zo wa'azi jama'a ai tsara ci a ɗaga murya sannan a yi fushi mai wa'azi ya nuna fushi an saba ma Allah sannan ya je ido shi zai sa bai lafiya da tsoro kun fahimta ka annahu munzirjation sai annabi ya koma kamar mai gargadi ne game da wata rundunar yaƙi wadda za ta kawo musulmi farmaki ya kula sai ya ce sabba hakum wa masakum ai sabba hakum ai nazala bikum al'adu sabahan shine ma'anar sabba hakum maƙiya za su kawo muku farmaki da subahin wa masakum nazala bikum al'adu masa'an makiya za su kawo muku farmaki da yamma mutane za su dauki wannan magana da saku saku ɗan an ce jama'a gobe na samu labari from reliable source daga daga majiya mai ƙarfi cewa gobe da gobe da yin sallar asuba da subahin yan gobe kafin raina nan su suka su kawo mana farmaki kaga dole a tashi a yi shiri ko ko ko inda safe ne na samu labarin maricin yau kafin raina nan da ya su kawo mana farmaki gare kun fahimta wannan duka domin tsoratar da waɗanda ake gargaɗin waya kulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wa'azin yana cewa ko istu ana wasa'atu ka hataini an aiko ni da ni da alƙiyama kamar waɗannan biyu waya kari da sai ya hada bayyana usbu'ai tsakanin yatsansa biyu as-sababa manuni wal da na tsakiya waɗannan sai yake bu'istu ana wasa'a ka hataini an aiko ni da ni da alƙiyama kamar haka da manuni da na tsakiya akwai nisa tsakaninsu kusa da kusa ma'ana an aiko ne da ni da alkiyama kusa da kusa daga cikin alamomi na alkiyama aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin alamomi na alkiyama duk duk abin da an kace an tara dubbai an kace to duk dubban nan sun kare yau na karshe ya zo abu ya zo karshe ko bai zo ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabawa dubbai da waɗanda ya ba mu labarin da waɗanda bai minhum man qasasna alaikum wa minhum man lam naqasas alaikum ko to an ka ce yanzu duk annabawan nan dubbai da Allah ke son ya aiko ma duniya ya aiko su har da karshe ya zo ashe zakkuwan na karshe alama ce abin ya zo karshe kun fahimta to wa yaqulu kuma yana cewa amma ba'du bayan haka bayan ya ƙara muqaddima sai ya ce fa inna khairal hadith lalle mafi alkhairin zance kitabullahi shine littafin Allah wa khairal hadi mafificiyar shari'a hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin duk shari'a da saka mata annabi ba shari'a ba ce kamar yadda alfaza zai ce yace wa kullu diya'in dunahu fa huwa duhumatun duk wani haske da ba da manzo Allah ba duhu ne kai duk gani ne kamar haske amma ba haske bane duhu ne Allah ya tsare mu daga duhu wa sharar umuri sai ya ci gaba da cewa mafi sharar al'amurra kuma muhdathatuha kagaggunta kagaggu wa kulla bid'atin ko wace bid'a dalalatun bata ce kaga magana ta kare shine mahallin shahidan mako ko wace bid'a in ji manzon Allah bata ce manzon Allah balarabe ne uwa da uba kuma ko cikin laraba manzon Allah ya ta ko duk balarabin da ka sani duniya fasaha to manzon Allah ya faɗi magana da larabci ce kullu bid'atin dalala sai wasu gwarawa sun ka zo manzon Allah da su ta cin gyara wai ba a cewa kullu bid'atin dalala yanzu ga shi nan yace wa kullu bid'atin dalala maganar manzo Allah ce ko ba tashi bace shi haka din cikin mutane a gani da za a taso ma har da masu sunan ilimi ba a cewa kullu bid'a bayyuwa a ce ko ce gashi manzo Allah ya ce kace bayyuwa abinda bai faru ba ake cewa bayyuwa manzo Allah ya riga ya faɗi ya rage gare ka ko ka yadda ko ka yadda mu mun yadda kun yadda ko ku yadda ba manzon Allah yake ko wace bid'a bata ce bid'a in dai da addini an kai ta bata ce babu ta kwarai wanda yanzu yana ce muku bid'a mai kyau to can gare shi manzon Allah yake mana babu mai kyau kun fahimta ثم يقول سنما زان الله صلى الله عليه وسلم يكي أنا أولى بكل مؤمن نينا في تنتنتا بنتكر قوة مؤمن من نفسي لبكرتا man taraka malam don hakan ga tun da ni ne majibincin muminai na fi su cancantar kawunan duk wanda ya bar dukiya ya mutu ya bar dukiya fali ahli dukiyar ta iyalin ta iyalinsa ce a ce a raba gado wa man taraka dainan amma duk wanda ya mutu ya bar bashi ana biya sai bashi au da ya an ko ya bar iyali yaran ƙanana waɗanda ba su da magaɗi ta ubansu ya mutu fa ilayya to a kawo yaran nan zuwa garin ne ne magaɗisansu wa alayya bashan a zo bashan yana a kaina ni zambiya akwai shugaban da aka ma da wannan in ka bar dukiya baya da ko ebbe cikin dukiyar ka bai cewa a bashi kushe a'a dangin ka waɗanda Allah ya ce su raba gado su raba gado amma da za ka mutu ka bar bashi manzo Allah ce a zo inda yake shi zai biyan bashi in ka mutu ka bar wasu taulali yara ƙanana da mata waɗanda ba su da galihu manzo Allah ce a kawo min nizan kula da su wannan shi ne aikin shugabanni yanzu irin wannan shugaba don Allah har sai ka ce mai mai addu'a to amma shugaban da ya zauna jama'a yana mutane ƙarfin hali ku diba halin da mutanen sokoto suke ciki ga 'yan neman tsiya tsiya wanda ba a taɓa ganin irin ta ba rayuwar rayuwar duniya akwai tsiya ta kwata ko babu bayan tsiya ga rashin jarabawa ta rashin lafiya da Allah ya jarabi al'umma ta kwata da ita akwai rashin lafiya alloba har ada ya tashi da rashin lafiya ya za alloba ana alloba ta kwata ko babu sababbi alloban nan mutane suna nan mutuwa suka yi in gurub annan ana mutuwa ana mutuwa ta kwata ko ba a yi mutuwa ta alloba to cikin waɗannan halin lukka za ka zuwa ka kwashi kuɗinsu akwai mai kwana uku jere da juna bai ci abinci ba saboda baya da ka ɗauki kuɗin su ka ce kai masha'a sannan bayan ka gama masha'a mutane na nan na mutuwa saboda talauci wani shi bai da lafiya amma ba ta magani ya kai ba shi ta abin da ya sa ga bakin sa lafiya kai ga rashin lafiya ga yunwa rashin lafiya ya zo ya san mai yunwa ai kaga iko dai zai to yanzu ba magana ya za a tausaya mu wa'annan bayan Allah ba a'a ma sha a biyan bukatar mutum guda ko mutum biyu biyan bukatocin su a kirawo mutane yan siyasa a zo sakkwato a yi mutum na siyasa shi ne ai ba wani abu ba a yi mutum na siyasa a kwashi dukiyar al'umma ni dai in ina da hakki ba sai na haƙi ba sun san wallahi ne ban yi hakki na ba kuma duk dai yadda Bello ya bai sama ki bi yadda za a kiyayya da Bello ya bai dan jihar Sokoto nake don haka duk abin da dukiya ta jihar Sokoto ina da ina da haƙƙi ina da haƙƙi ko ba ni da Allah kuɗin da an haka ce haƙƙi na Allah a biya ni ƙwara ƙwara ban yahi ba ko kun yahi naku ba mu yahi ba Allah shi kisan muna gane zai ga tsada ga tsahon da bari haka nan tun da ba kai kawai ba a da ku ba to yanzu irin masu waɗannan ƙarya hali kuma so aka yi mu zo mai musu addu'a to wace irin addu'a za mu yi musu a ta Allah ba dalla ta Allah ya isa ta Allah shi isa mana in ba ita ni ban san wata addu'a da zan yi wa kan gaba ku ɗauki haƙƙinmu ku je ku yi masha'a abin da baya da amfani ga duniyar mu ko da addinin mu a kashe miliyoyi na al'umma saboda masha'a don haka mu dai in ji hasa kusa Allah shi san muna in muna da haƙƙi Allah ka sa a biya mu haƙƙinmu ba mu ya haƙƙinmu ba shi ne wasu malaman fada malaman fada ya ce wani da cikin magabata ya ce in yana da addu'a guda wanda ya sa Allah zai karba shugaban nace shugabannin kware gare shi ya taho ga waɗanga in yana mai in yana musu addu'a to Allah ya shirye da mu to yana yake kun gani don haka mahallin shahidan mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu yana cewa sharral umuri muhdathatuha mafi shirin al'amura su ne kagagunta wa kullu bid'atin dalala ko wace bid'a bata ce kaga ko wace bid'a haka annabi ya ce wanda ya fi suwa hiddan makai ne mu annabi ya buge mana yace duk wata bid'a in dai an jingira ta da addini ba ga al'amuran duniya to bata ce tana nan kun bata ba za ta shi bata ba ila yawmin kiyamati Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga shi ma wannan hadisin cikin sa yana tsoratar da mu daga bid'a domin akwai mai son a ce mai batacce to manzon Allah ya ce kullu kullu bid'atin dalala ko wace bid'a bata ce ashe kenan mai yin bata shiryayye ne ko batacce batacce ne Allah ya tsare mu daga bata ni kace a'a to ku bari mu ƙara ko guda ko to to hadisin mu na ƙarshe wa insha Allah yake wa an mu'awiyata radiyallahu anhu qala qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 milla wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 milla intani wa sabuna fi an-nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jama'a yace a wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina muawiya dan abi sufyan da muawiya da mahaifinsa abu sufyana da mahaifiyarsa hindu da yar uwarsa ummu habiba duk sahabban manzon Allah kun fahimta sannan muawiya ba sahabi ɗaya bane kuma yana daga cikin sakatarorin manzon Allah masu rubuta manzon Allah wahayi an san komai da wahayi muawiya na cikin wanda manzon Allah ke kira zai rubuta alqur'ani ashe muawiya abin zagi na gare mu ko abin yaba ma abin yaba ma ne in ka jin mutum na zagin muawiya to ba da muawiya yake da manzo Allah yake Allah ya shirin da mu ya shirin da su to wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina muawiya da Allah tabbata gare shi ya ce qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsaye cikin mu ira da aminci Allah tabbata gare shi fa qala sai yace ala ku saurara ya tsaye cikin mu kenan yayi hudu ba yace ala ku saurara inna man kana qablakum lalle wa'inda na kasance da bayanan ku na ahlul kitabi na ahlul kitabi su wani ne ahlul kitabi yahudawa da nasara waɗanda na kasance gabanin ku da cikin ahalil kitabi iftara ku sun rarraba ala tantaina wa sab'ina milla akan bangare bangare na addini guda 72 sun kaskasu hakkali 72 wa inna hadhihi al-umma wannan al'umma ta musulunci kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sa taftariku da sannu za ta rarraba ala talatin wa sab'ina milla akan bangaren addini 73 gani kamar annabi yana wa al'ummata albishir cewa rarrabuwan ma da musulmi za su yi za ta fi muni bisa ga rarrabuwan ahalin kitabi tsololuwa ahalin kitabi sun rarraba saba'in da bangare saba'in da biyu ko yace to al'umma sun za su rabu har sau saba'in da uku ashe yace ta fi muni ta musulmi sai yace santa na wata kuna finnari bangare saba'in da biyu cikin saba'in da uku duk yan wuta ne suna cikin wuta wa wahidatun fil janna bangare guda kawai ita ake aljanna wa hiya jama'a sune jama'a sune jama'a annabi ya kira su aljama'a ga wata riwaya ta duk dai da hadisin muawiya yace wa hiya man kana alama ana alaihi yawma wa ashabi sune waɗanda sun kasance akan abinda ni da sahabbai na muke bisa gare shi yau kaga ahlus sunna kenan wal jama'a ko kaga wannan hadisi jama'a ko da manzon Allah bai ce komi ba game da kirkirarren al'amurra illa wannan hadisi wannan hadisin ya isa me wannan hadisin ke karantarwa yana nuna irin yadda ahalin kitabi sun kararraba to kamar yadda sun kararraba haka al'umman musulmi za su rarraba bangare bangare yace za su rarraba har kashi 73 wannan na nuna rarrabuwar musulmi kun fahimta to wace rarrabuwa ce ake la'akari da ita rarrabuwa wadda ta shafi aƙida musulmi su saba ma juna ga matsalolin da na shafi ubangiji matsaloli na uluhiyya da na rububiyya kun fahimta hakan ga su saba ma juna su rabu da juna akan matsalolin da na shafi manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haka su saba ma juna abubuwan da na shafi tauhidi abubuwan da na shafi aqida itiqadat to ita ce rarrabuwa mafi shari amma rarrabuwar da an kayi kamar rarrabuwar da malaman fiqh sun kayi malikiya sun yana halafiya sun yana shafiya sun yana hanbaliya wannan ba cikin abin da ake kiran yawa rarrabuwa mafi shari jama'a shine rarrabuwa ga aqida kun fahimta kamar me kamar misali irin yadda yan shi'a sun karbi da al'umman musulmi kaga Allah mu daban na yan shi'a daban ba ni nace ba su sun kace cewa sun kai duk annabin da abubakar yake halifansa su ba annabinsu ba ne hakan ga duk Allah wanda annabinsa halifan annabinsa yake abubakar wannan ba Allah su ba ne ashe kenan Allah mu daban nasu daban ko tare da Allah ba mai da su ba hakan ga annabinsu daban namu daban kun fahimta to irin wannan rarrabuwa irin rarrabuwa ta kaware irin ta mu'tazila irin ta kadariya masu ya babu kaddara kun fahimta da sauran irin su dai abubuwa dai waɗanda an karbu da su ga abubuwa na itiqadat to su ne rarrabuwa mafi shari su annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da su amma ga matsala ta furu'a don na ce yi ka ce a to ba irin wannan rarrabuwa ake nufi ba ko da mun yi sabani ba sai mu ci gaba da zama amma wanda bai yarda da Allah kan bai yarda da annabin kan bai yarda da Qur'anin ma sun ce wannan Qur'ani wai sahabban manzon Allah suna rubuta shi Qur'anin da Allah ya aiko ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wani barawo ya sace shi ne cikin kogo da shi don haka kuna nan sun bude baki suna jiran barawo ya tomo da Qur'an kada Allah ya fito da shi kada Allah ya sa ya fito kaga sai mu ce su ko ne sun yi hasara saboda Khomeini ya yi raya sai har ya koma ma Allah bai bauta ma Allah da abin da Allah ya bada umarni ba saboda sun ce wannan Qur'ani ba shi bane wanda qur'ani na hakikan yana cikin kogo inda barawo ya sace ya tsaye da shi kaga ashe kome da har ya ya koma ma Allah bai bauta ma Allah da abin da Allah ya saukar ba yayi hasara kun fahimta mu kan tabbas wannan alqur'ani a wurin mu shine littafin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi kuma mun imani da shi to kaga mutanen da an ka saba da su ga Allah an ka saba da su ga manzon Allah an ka saba da su ga Qur'ani jama'a ana tare to irin wannan rarrabuwar manzon Allah ke yake to al'umma ta sai sun rarraba har gida 73 duk 72 annabi ya ce yan wuta ne guda kawai su zan shiga aljanna Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su shiga aljanna wa iya jama'a su ne jama'a su ne waɗanda suke akan abinda manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam suke akan su sannan kaga ba su kago bid'o'i ba kenan wannan hadisin kuma yana tsoratar da mu daga rarrabuwa sannan yana tsoratar da mu kuma daga sakin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban suke da gare shi kamar yadda Allah ya ce Allah ma ya sa shar'i ga imani ya ce ba za ku yi imani ba sai ku yi imani irin imanin sahabbai ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in sun yi imani irin imanin da kun kai irin abin da kun kai imani shi musa habbai ashe an samu ahlul kitabi sharadi Allah ba zai karbi imanin su ba ba zai sa su yanzu zan shiryayyu ba sai sun yi imani irin imanin sahabbai ashe Allah ya yarda da imanin sahabbai ko bai yarda ba duk wanda ya ce sahabbai ba mu'minai ba ne sai mu ce da Allah yake ka kare ka Allah to ka zama kafir Allah ya shiryar da mu jama'a ya ko ɗashe ku ɗan gode mutum ya zaga muna ganin girman sa balle sahabin manzon Allah don haka babu mu babu masu zagin sahabin manzon Allah idan da muka musu addu'a Allah ya shirya da su ya nuna musu wannan hanya ta ɓata ce su dawo ma gaskiya sahabban manyan mutane ne ku diba har matan manzon inda kuka sanin ba wai sahabban attajir ba alaka da sabara ne kawai a halbikar sana manzon Allah attajir har matan manzon Allah ba su ba nana aisha matar manzon Allah cikin ɗakin ta manzon Allah ya kare rayuwa ta tsakanin cinyar cinyar aisha da kirjan nana aisha Allah ya karbi rayuwar manzon Allah don Allah jama'a ko ba matar mutum ba mace ta yi jiyan ubanka ubanka ya kama da rashin lafiya misali ne zan baku ubanka ya kama da rashin lafiya ko da ba uwarka ba wata goyar Allah ta zo ta kula da shi har Allah ya baiwa faci ga hannunta don Allah wannan matar ta cancanci girma ba gare ko ta cancanci zagi to Aisha ɗakin ta manzon Allah ya kare rayuwarsa da rashin lafiya ya yi mai nauyi to ana ɗauka ta yana cewa goyi wani ɗaki nake sai ya ce ɗakin wanke sai matan sun ka fahimci ɗakin Aisha yake son zama sun ce manzon Allah mun yi maka sauki mun yafe haƙƙin maka zauna da inda ake so ya ce to aka shi ɗakin Aisha nan ya kare rayuwarsa Aisha ita ta yi jinyarsa kuma tsakanin cinyar Aisha da kirjin Aisha Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah amma kun ba ta da daraja yau zagin ta ake yi ana ce mata karo bayan duk ayoyin da Allah ya saukar na wanke ta duk ba a yarda da su ba dama Qur'ani ba a yarda da shi ba shi yasa nika mamaki ahlus sunna sai ga ahlus sunna wai an sawo cikin rediyo talabijin wai in shi a zai wa rabbi sai ya dauko sai da bukhari wai da sai da bukhari zaka wanda irin bacewar basira da ta wuce wanda ai shi a yadin sai da bukhari yanzu misali matsayinka na musulmi zaka muqabala da kirista sai ka dauko Qur'ani ni ran kirista da Qur'ani qur'ani na da kima gare shi to shi yasa in ba ku ya don Allah ku kan ba ku nan mutum wai a ahli in shi a zai rabi zai dauki buhari cikin buhari ga hadisi an ce ka miro ahli suna buhari ba miro ba buhari ba ko wanda ya karanta da wanda ya karanta da buhari miro dan shi a shi mutumin da yake masa yi na abubakar kafiri munafiki kuna tsammani ya ga darajar buhari to ya za kawo mai hujjar abin da baki da ya rubuta jaridar gaskiya ta haifar mutum sai ya sai Buhari kima ga dan Shi'a amma saboda kake yin banzina wai wai ahlus sunna wai hujja da cikin Buhari akwai hadisi da yake kaza mu ahlus sunna mu da muka san yin Buhari mu za ku kafa man Buhari hujja amma wanda zai jayayya da yan shi'a in kana son kai masa da littafan su zaka zada dan ka karanta sai ka ɗebo ɓannace ɓannacin da a cikin littafan su cikin littafin ku limamin kuwa ne ya ce kaza littafin ku mai suna kaza an ce kaza sai a kawo duk musulmi bai yarda da baka kai da wannan haka ya kamata ka zauna wata rana wani kirista ya zo jayayya da ni to yanzu in kirista yanzu jahili ne yanzu qur'ani zan dauko mai cikin qur'ani an ce kaza kirista ya imani da qur'ani to sai na dauko bible sai na ce kana da ɗaya ya ce yana da ɗaya ta girma ya ce kana yin zina da ita ya ce a'a na ce to kana shan giya ya ce a bai shan giya sai na ɗauko babu sai na buɗo mai inda an ka ce annabawan Allah da annabawan da annabawan sun sha giya ko ko bari ma annabi Lutu ya sha giya ya sadu da ƴaƴa ne mata har yayi musu ciki ji da yawan cikin littafin sun ce bai taɓa karanta wannan wuri ba in bari sai ya yi tambaya duk da duk wata tambaya ka dawo sun san bai dawo ba to abinda ake yawa maki kenan amma yanzu ayar qur'ani cikin qur'anin mu Allah ce ni ba da qur'ani to haka in za ku kawo mu yan shi'a hujja da littafan za ku yi hujja ba da sai ba da littafan ahli sunna ba eh cikin buhari da muslim ni roƙon shi'a da buhari da muslim Allah ya shirya da mu Allah ka nisantar da mu daga bid'a abinda na faɗi daidai Allah ya ba mu lada da ni da ku da kun ka saurare da kun ka saurara inda kuskure ya auku Allah shi ya bi ne shafe cikin zukatan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
ya ka ɗauka na ma ake sabin shi mun taɓa sabin lokacin ba na sabin na kaso ne rekodin ne ba da ka koma ba su ya yi tsere ba ko da kaya ba kan sani ya ce ba ba kuma ba